muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake kadar haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka masjidun hajirun domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai suna fadlul islam na shekh muhammad bin abdul wahab Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama wannan shine kamar darasi na goma sha biyu sha biyu na Sure.
mai darasi na goma sha biyu yau mana biyar ga watan rabiul thani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu Amin.
dama darasi da gabata muna cikin babin da yake magana akan babuntaka ta musulunci da kuma fallar baki din wato babun ma ja a fi gurbatul islam wa fadli al-gurba babun da ya zo zai magana akan fallar babuntaka ta musulunci wato magana akan babuntakar musulunci da kuma fallar waɗannan baki din ma'ana masu riko da shi musulunci za mu tashi ne inda malam ya ce warawa ibn wadah ma'ana min hadith ibn umar wa lafadhu ibn wadah ya rawaito ma'anar ibn wancan hadisin da ya gabata daga hadisin ibn umar wa lafadhu amma lafadhin nasu shayi inna min ba'dikum ayyaman lalle a bayan ku akwai wasu rane ku akwai wasu kwanaki da za su lissadiri fiha ga wanda yake da haƙuri mahaƙurci a cikin waɗannan kwanaki almutamassiku bi dinihi wanda yake rike da addininsa mithlu ma antum alayhi yau wanda yake rike da addinin sa kwatankwacin abin da kuke kansa a yau a yanzu lahu adaru hamsin da minkum yana da ladan a mutum hamsin daga cikin ku sun ma ƙara sa'an nan ya ce an ba na muhammad bin sa'id muhammad bin sa'id ya ba mu labari an ba na asad asad ya ba mu labari ƙala sufiyan bin uyayna an basri safwan dan Ubayda daga Al-Basri yace an Sa'id akhi Al-Hasan daga Sa'id dan uwan Al-Hasan yarfa'uhu ya daga hadisin cewa wato marfu'i yace innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum yace yau kuna kan hujja daga ubangijinku ta'amuna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna yin hani daga mummunan aiki wa tujahiduna fi sabilillah kuma kuna yin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yadhhar fikum as-sakawatan wato wato sukuriya guda biyu shi ne wato magagi magagi guda biyu wasu bayyana a cikin ruwa sakaratun jihar wa sakaratun hubbul aish shi ne magagin jahilci da kuma magagin san rayuwa sakaratun jihar magagi wato na ainihin jahilci wa sakaratun hubbul aish da kuma wato san rayuwa wasa ta halluna an zalik wasa ta halluna an zalik kan tamassiku yawma idan bil kitabi was sunna annabi sallallahu alaihi wasa na wasa ta hawwaluna an zalik da sannu kuma za a canza kuma na waɗanda za su bayan za su canza daga irin haka ne فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنه duk wanda yake da riko da alƙur'ani da kuma suna annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci lahu ajru 50 yana da ladan mutum 50 kila minhum sai aka ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su su waɗannan masu riko da alqur'ani da kuma sunna kala bal minhum yace a daga cikin ku wato a cikin wannan yace innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum ku sabai yau kuna kan hujja daga ubangijinku walam yamar fikum as-sakarata wato ba san magagi guda biyu da cikin kuma shine magagin wato jahilci da kuma na sarrafa kafin wannan abubuwan yace ta amuru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuna hali da mummuna wannan dama shine aikin wannan al'umma ta kwarai kuntum khayra ummatin tukhrijat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar shine dama siffa da kuma ainihin aikin da aka sani da wannan al'umma domin dole ne a samu waɗanda suke yin wa'azi a cikin al'umma dole ne kawai haka Allah ta ya ce wata kuma yin ummatun ne da wani ga khair wa ya'muru bil ma'ruf lalle ba a samu waɗansu mutane daga cikin ku wanda su kai umarni da kyakkyawa suna kuma hali daga mummuna saboda ka halin al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai umarni da kyakkyawa da kuma hali daga mummuna kuma da aka ce umarni da kyakkyawa ɓangare ɗaya kenan yana nufin hali kuma haɗa daga mummuna domin duk lokacin da ka yi umarni da kyakkyawa yana gwada mai kana hali daga mummuna tun da duk mummuna ba za ka ce a yi shi ba kake ne mai kana hali kenan haka da duk lokacin da kake hali da mummuna kana umarni da kyakkyawa kenan domin shi kyakkyawa ba za ka ce kar a yi shi ba kana cewa kar a yi mummuna saboda al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yawa da cikin malama suke cewa bangare na biyu ne wato an nahyu 'anil munkar tauki ne ne ma sabak karfin magana ta gabata cewa al'amru bil ma'ruf ya nufin an nahyu 'anil munkar haka nan an nahyu 'anil munkar shi ma yana nufin al'amru bil ma'ruf to amma sai aka kawo su ake kawo su duka biyu a kodayaushe domin nuna wato girman sha'aninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuna kan hujja daga ubangijin ku kuna umarni kyakkyawa kuna hali daga mummuna kuma kuna yin jihadi domin Allah ta tabaraka wa jihadi kuma kashi biyu ne kamar yadda yake wanda ya mutu a wurin jihadi mai ake ce masa shahidi ko to shahidi shi ma kala biyu ne shahidi ba ne ba akwai shahidi akwai shuhada ma'araka akwai shuhada khairiyat daban akwai shahidai na wurin yaki akwai kuma shahidai wanda suke na wani aikin da alkhairi ko kuma wanda suka fada cikin wata fara shi ne a shuhada ma'araka a ce an yi yaki na addinin musulunci kamar yadda faru da usman sallallahu alaihi wasallam a uku wa'annan kaga me duwanda aka ce shi menene shahidi ne na yaki na ma'ara amma ya zo cikin hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ashhadu khams ko wani abu kamar haka akwai al-mawdu al-mawdu akwai wanda ciwon cikin ya kashe shi shi ma me shahidi ne akwai wanda in bango zuwa masu ya mutu shahidi ne akwai wanda in ruwa ya fada a ruwa ko wuta ta kona shi ko kuma matar da ta zo haihuwa ta mutu ita ma mai shahidiya ce ana mai ake nufin shahidi wanda ya fada cikin wata falala ta Allah ta baraka wa ta'ala ina tare da bashi aljanna amma bambancin waɗannan da wancan na filin yaƙi shi ne shi sa shi ba rage ba shi na filin yaƙi a yanda ya mutu ba wanka ba san da kayan haka za ka shi kawai amma wanda ciwon ciki ya kashe shi ko wanda ya mutu a ruwa ko ba ta da cin mutu wajen haihuwa me za a masa za a ce kayan za a masa wanka za a masa sallah tana kai shi kawai ka gaba da rige musulunci ya kira su dukkanin su mai shahidai amma ba da rige ba waɗancan kuma idan sun shiga aljanna waɗanda suka mutu a wurin yaƙi za su yi fatan a dawo da su a dawo su da ransu su kuma wato a dawo da su rayuwar duniya su mutu wato su je su sake yin yaki su sake mutuwa a sake kashe su a cikin yaki a sake dawo da ransu sai sun yi fatan a musu haka sau goma haka nan suna suna shi ya ce lima ya auka makalar suna suna wani lima yawa min karama su da ilimin auka makalar suna suna saboda abin da za su gani na karamci da allah ta'ala zai musu a cikin aljanna irin tarbar da za a yi wa shahidai na wurin yaki da irin falar da za a musu to za su yi fatan ina ma a dawo musu da rayukansu su sake yin yakin tun da yanzu wannan abin yana faranta wa Allah ta'ala rai kuma wannan abin Allah ta'ala yana karama bayi da shi saboda ka da bambanci na fatan gani sabilila shi ma da bambanci akwai sabilila wanda mai tafiya yayi akwai kuma da yake na ayyukan alkhairi na fatan gani Allah ta'ala ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyin da kuma kawunan fi sabilillah a zagaya ana neman fisila a masallaci a fisila ne amma ba da zuwa yanki kuma mutum ya bayar ana ta'ala zai ba su dama idan mutum ya bada sadaka ko kyauta ka kure ana ta'ala zai ba shi lada goma haka nan sun sanar cewa wal hasanatu bi ashari amsalika ladan da ake bai mumini sai an mai da wannan aikin gida kuma sai a baka lada wannan fara shi ta ta'ala idan kai ka kyawa aiki sai an ninka shi gida ko sai a baka rana amma in dai fi sabilillah ne matakin farko gida na ku dari bakwai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama ta habatin ambatat sawa salami fi kulli sumbulatin ma ta habba Allah ta'ala ce wanda suke ciyar da dukiyoyin su dan Allah in dai fi sabilillah ne to kamar kwayoyi ne wato guda wato kwaya ce ta fitar da tsirrai guda bakwai kowace ɗaya kuma akwai guda ɗari a ciki kaga guda bakwai ɗari ɗari ɗari bakwai ke sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha wannan ma Allah ta'ala da sai ga dunya masa ya wuce ɗari bakwai to in dai bismillah ne to sai an maida abun gida ɗari bakwai yanzu in kai rijiya ɗaya bismillah to sai an maida ita rijiya ɗari bakwai suna farko kan karatu idan ka gina makarantar karatun addini guda ɗaya ba sai an mai ta guda ɗari bakwai sai a fara baka rana in ka gina masallaci ɗaya idan ana sai an mai shi guda ɗari bakwai sai a baka rana duk abu da ke fi su billah na wata hanyar idan ka ce ga wani malami ne zai karanta da mutane addini fi su billah to fa sai an mai da wannan fi su billah gida ɗari bakwai in ka ba da ɗaya ɗari biyar ga ta fi su billah sai ta zama gida ɗari bakwai ɗari biyar gida ɗari bakwai nawa dubu ɗari guda hamsin yanzu ka bayar wannan fadala ce ta nan na mutane sai an sa ta ya ce kuna yin jihadi fi sabilillah kuma magagi guda biyu bai bayyana cikin ku ma'ana sahabbai suna tare da alkhairi ke suna tare da alkhairi babu ne magagi biyu sakaratul hubbul aish wa sakaratul aljahal wato magagin jahilci ba su aiki da ka sabon da wasu wasu idan ba su haɓar yi suka bayan da su ba ba su kuma ba su aiki da wato da ainihin tsafar san rayuwa ko halin ko haram amma daga baya za a samu waɗansu za su yi canza falwata masu ku yau mai zan bilki tabi wa sunna duk wanda yake riko da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin lahu ajru 50 yana da ladan mutum 50 kila sai aka ce da shi sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin su waɗannan sai ya ce bal minhum daga cikin ku ba ana da fara alim mutum ya da sahabi ne musu bane ana kun wato irin yadda suke kyawa aiki su maza ba su amma ba irin ladan sahabi akan wato ayyukan da yake yi na na na nawafi ba da alkhairori ba domin shi sahabi idan ya aiki na nafila to ba ma ɗin ne kwata-kwata da naka ba amma idan aka yi wasu ayyuka na farilla kamar salatul jama'a tabdil min salatul fadhi bi saba'in ko bi 25 darda ko bi 27 darda lada 25 ko daraja 25 ko 27 haka aka biyo suna bai ladan jam'i aka muma muke ciki idan sahabi wani aikin alkhairi daya to kai da naka da nasa ko kwata ɗinsa bai kai ba kamar yadda muka ji hadisi a satin da ya gabata cewa na su tsarki cewa inda ɗayan zai ciyar da zinare kamar uhud to bai kai sahabi ɗaya ya ɗauki muddi ɗaya wanda yake kuma mai ba na zinaran ba ko kuma rabin sama to kai ranar naka zinaran kamar uhud bai kai na sahabin saboda sahabin nan sahabin suna da fara saboda sun shiga Allah ta'ala da ya zaɓe su sun shiga tsanani da wahala amma suna rike da addinin su shi sa duk wanda zai zai da sabon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai wanye lafiya a duniya ba ba kuma zai wanye lafiya a lafiya ba ta wani mutum dole ne ne mata sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Allah ta'ala ya kare su waɗannan mutane idan aka kira sunan su iyakacin da suka ce radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda kaushi ko da an samu kaza da kaza ba ruwanka ce ai wani da wani sun yi faɗa wani da wani an sami kaza wanda alhali kuma ba haka ya kamata ya abin yin ba ruwanka da yau su Allah ta na ciya da su min radiyallahu anhu hum wa radu anhu Allah ta'ala ya yarda da su to don Allah ta'ala ya yarda shi kuma kaga min khalas وله بإسناد عن المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تضخى حين تضخى وله بإسناد عن معافر أروت لدى وضاح إسناد لدى معافر إيه شوى تمسك طوبى للغرباء madalla in aka ce tsufa daga kalmar tsayyib ne tsayyib kuma shi ne kyakkyawan abu ma'ana kyakkyawa ya tabbata ga algoraba ga ainihin wato baki duba da goraba'i wato madalla ga su waɗannan baki ne suwaye su ne allabi ne ta masa kuna likitani su ne waɗanda suke riko da alƙur'ani hina yutrak yayin da ake kyale riko da karantarwa alƙur'ani ne wa ya'malu da sunnati kuma suke yin aiki da sunna hina tudfa yayin da ake wato kashe sunna din yanzu to ana rike sunna amma su suna rike da sunna suna aiki da ita ba a aiki da alƙur'ani hina yutrak an kare aiki da alƙur'ani cewa hina yutrak yadda za a kyale aiki da alƙur'ani ba a nufin za a da karanta Qur'ani sai dai me kyale karanta Qur'ani domin karanta Qur'ani zalla ba shi ne yin aiki da Qur'ani kawai shi yasa wanda da cikin sallah ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya saka don Qur'ani din amma dai mutane sai aiki da shi sai suka dauki karanta shi shine aiki karanta shi kawai suke masa aiki wanda hali kuma an sauka da shi a karanta shi aikin shi a karanta shi a fahimci mai a cikin sai aiki da shi sai zama to kawai karanta su ke basu aiki kaga kenan ba su yi hakikatin abu da ake bukata ba yayin da za a kyale karatun qur'ani a wato za a kyale aiki da alqur'ani ba a nan za a kyale karatun alqur'ani ba kullum yawan karatun qur'ani yawa yake karuwa ba rabuwa yake ba na wata ne sai dai aiki ne yake rabuwa ba kuma mai karuwa ke shi to ana ne shi kasance domin nan sana ta ce cewa za a samu waɗansu mutane cikin wannan al'ummar tawa ya sharabu na al'ur'ana ka shurbi himun lawa za su rika shan al'ur'ani su rika kurbe shi kamar da suke shan madara ko nono malamai masu sharhin hadisi suke cewa wanda ake nufi za su karanta su haɗiye wato ma'anar ko miyau da suka karanta al'ur'ani wajen karatu amma ba su da ba wa tasiri da wajen ayyukansu shi ne sun shanye ƙwar'ani inda sai shanye nuna su karanta tsab da tajwidi da komai fes-fes amma kuma ba su ake shi ko ya zamto suna karanta shi amma domin samun wata manufa'a ta duniya ne don wani amfani kawai da duniya wanda ƙwar'ani ba a karanta shi don samun amfanin duniya dole karanta shi domin samun amfanin duniya tunayi Allah ta'ala laifi bayan haka wani hadisi wanda za ke cewa waɗansu mutane za su taɓa karanta alƙur'ani amma la yujawi tara qiyam ba zai rika wuce wuyansu ba kawai a yawan zai zama ba za a ɗaga aikin zuwa sama ba su lada ba wani kuma hadisi shi fi shawara da cewa halaku ummati bi halakita halakar wannan al'umma ta cikin wannan littafin akwai halaka akan wannan littafin ƙwa'ani zai zama to da ƙwa'ani masu aiki shi zai zama to ga suna karanta shi amma masu aiki shi zai zama to suna karanta shi don wata manufa ba don Allah ɗin musu mutane kare wannan shi ne ƙarshen wannan babin da wani ya kawo wanda ya magana akan bakuntaka ta musulunci da kuma falar baki ma'ana masu rubuta ƙwa'ani masu rubuta addinin musulunci kai kuma su ne waɗanda al'amari ma zai zama yadda zai zama nan gaba mutane su yi watsi da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma su kuma suna nan rike da suna gamgam ta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muka koya a cikin Allah ta'ala ka amfana da mushi abin da na karanta mana dare na fassara mana dare Allah ta'ala ka ba mu lana da baki da yau wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu za mu ci gaba da babi na gaba wanda shi kuma shi ne babi na ƙarshe a cikin wannan littafi mana ya ce babu tahadiri min al-bid'i babu tahadiri min al-bid'i babu da zai magana akan tsoratarwa da faɗakarwa dangane da bid'a an al-irbad bin sari idan aka ce bid'a shine kirkirar wani aiki wanda bai zo a cikin musulunci ba amma aikin a cikin musulunci ko ƙirƙirar wani abu amma a cikin musulunci ba a wajen musulunci na wata domin waɗansu suna yi wa mutane wata dabara da su tafi da tunanin mutane sai su ce ai in ka ce ka zama bidi'a ne mun yi da bidi'a a nan sa suna bai yi shi ba amma kuma ai maza wani suna bai sa wando ba a nan sa bai sa shi ba kenan kullum a cikin bidi'a kake lokacin da zama suna babu wutar lantarki bai kunna farkawa kenan kullum aka a cikin bidiya ne kaga me in mutum ba shi da tira wanda za su rike shi na fahimtar addini sai a tabbata tunaninsa cewa to kai dama a cikin bidiya kake rayuwa gaba daya to yanzu na kai wani ko ne ko bari ka ka ci gaba kawai kullum ma kana kai kawo bai sa zanna ba bai sa da mangaba bai sa kaza bai sa agogo a hannunsa bai sa ne tunani ne annabi ga bai sa kara duk a tarisa maka wasu abuwa to aka ce bidiya ana rufin wani aiki wanda ba shi da asali amma a cikin addini ba wajen addini duk abu da yake zan addini wannan ba shi ne ba bidiya ba ne ba mene ne ba bidiya ba ne ina wajen abu in za ka gane ma'anar wannan shi ne da wanda zai zo ya yi kiɗa da sunan yana yaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce sunan wannan abun bid'a saboda yanzu shi ya ba annabi sallallahu ana samun lada da shi idan aka yi shi da tsari mai kyau ba ki da shi kaga kenan wannan kidan da yake wannan waka a cikin addini ki sa ta zanto da bid'a ce wanda kuma yaje ya zama shi mawaki ne yana kida yana waka amma bai ce addini ce bane wancan sabo yake dan daban amma ne ba cikin addini shi na ba bid'a wani nasu sabo ne kawai ita ma bid'a sabo ce amma ta kwanci ne ba ita ma sako ce amma ta kwanci biyu wannan yana da cikin abin da yake mutane nauyi a ce da mai cidan waƙarsa kawai ta gurin faci ko ta gurin biki da kuma da ke kiɗa da sunan addini wannan ya kwanci laifi mutane sai su da ganin kamar ba haka ba dan ya ne saboda wannan ya danganta shi da abin da ba wanda yake faɗa sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko bai shi ba shi kuma wancan dama bai shi haka wannan lada da shi ba domin duk abin da in kai ka ce za a baka lada to wannan na da wannan abin ke a wata gani an ga ibad bin sariya daga ibad bin sariya ibad bin sariya ya ce wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi mau'izatun baliga wa'azi mai ratsarwa mai gada jiki ya kai matuƙa قلنا يا رسول الله سيبك شيام أكيم الله كأنها موعظة مودع كما هو أزمي بقانا فأوصنا يا رسول الله عليه وسلم وكمنا نسيها قال سيأتي أوصيكم بتقوى الله عز وجل zan muku wato ina muku nasiha ina muku wasiya kenan da tsoron Allah ba wai da baka ina ka ce wasiya kuma shine da umarni na mataka na ka ce wasiya da Allah ta'ala ce yusikum Allah fi auladikum li dhakari mithl hazil unsayin Allah ta'ala ya muku wasiyacin cewa namiji ɗaya a gaban gado ku ba shi bakan kusa gaban mata guda biyu me ake nufi ana umartar ولقد وصينا الذين من قبلكم واياكم ان اتقوا الله من يؤمرني من يوصي بمعنى بمعنى من من يؤمر من أمر شو أن تسكنوا كافون كل قوما شين كل ضرنا إيش وصية الله تعالى أكبر وأن سكنا فرقوا لو سكبيوا بايا وصية الله تعالى شين من أكبر شين ما أنا أمر الله تعالى وصيكم بتقوى الله إنه وصية إنه مرتب لتقوى الله تبارك وتعالى عز وجل إذا كشري صورة الله ما كشري التقوى مشيني مين يعني ما نمسي يوم تدفنش ديوا وسكتشوا التقوى هو اتخاذ الوقاية من عذاب الله نكشي التقوى شيني كالإكاية لعذاب الله التقوى من تونس wato garkuwa da mai yaƙi zai ɗauka abin yaƙi yana kare tsara ko sukan abokin adawa abokin gaba shi ne da taɓawa to ka ɗauki matakin kada azaba Allah ta'ala ta shafe ka shi ne taɓawa Abdullah Abbas ya ce a taɓawa huwa Allah ta zunanna annaka khairu min ahad tsoron Allah ta'ala ta gawa shi ne kada ka zaci cewa ka kowa ko ka wani kar ka zaci cewa ka ma wani kullum ka rikin kai ma fa akwai laifuka irin na kai ma sai Allah ta'ala ya hada da rahama ta saka ku ka Allah ke ruwa da aka banza da dama shi dukkanin ku ba wanda an aikin su zai shiga da shi gidan aljanna sai dai da rahama Allah ta aka ce ko kai ma ya suna ce walau ana illa an yi ta muku aita ga madani Allah bai rahama sai dai Allah ta'ala ya rubi da rahama sa to da kullum ka karɓi cewa kai tabbas garanti ne a'a kana baina alkhawfu wa raja shine halin mumi kana fatan insha Allah Allah zai mana ni'ima zai samu aljanna kuma me kana tsoron kar fa kai aikin da za ka wuce kana tsoro kana fata kullum shine halin mumi in ka kalli wasu al'amura kana sa insha Allah mu shiga aljanna kana jin ƙwarin gwiwa kana kyauta Allah ta'ala zai magana ce kada ɗaya ku ya bari mutuwa ta ɗauke shi face yana kyauta Allah ta'ala zato kullum ka rika kyauta Allah ta'ala zato amma ba ganganci ba ganganci shi ne kai ta sako ka ƙi damuwa da ibada kuma ka ce ai Allah ta'ala ga kowa inda zai samu aljanna ko kuma ai aljanna ta mai rahoci wannan ganganci ne ke abin da ake so shine ka rika kyakkyawa kana ƙoƙari kuma kana fatan Allah ta'ala zai saka aljanna kuma kana yi kana tsoron kada fa ka yi abin da zai sababa a kai gidan wuta duk kana tsoron kana da kankanin fata da komai tsoro bainal khawfi war raja tsakankanin tsoro da kuma fatan samun wato rahmatan Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine halayen mu ne na matan gari wannan shine halin mu ne ko da fata ko yana da rashin wato tsoro wani yake ga Abdul Abbas ko na musamman ya ce ne ka rike yawa wazin hisabi sai shi Allah ya ce Allah ne zai mutane hisabi domin shi zai sama da a yi komai ya ce idan aflaha ya ce aikon da aka ne mun sha in dai Allah ta'ala ne to tabbas mun sha in dai shi zai wani saboda Allah ta'ala ya kowa tausayi ya ce amma inda an ce kowa sarkin garinsu kowa hakimin garinsu kowa dagacinsu kowa mai unguwarsu to dole kuma shi shugaba akwai waɗanda yake cin safi a cikin wanda yake jagoranta akwai da yake ganin ko wasu da kyakkyawan hali ko wasu da biyayya bari sa su na fara kaza ko kuma bari ilance su gaba da dole su yan samu na matan amma tun da Allah ta'ala ne yana gaya masa da yace wa zai sabi yawanci Allah ne shi ka mun sha na ta mun sha insha Allah mun sha in ji shi zai kawo in Allah ya zama shiga aljanna Allah ta'ala ya samu aljanna yace usibu bi taqwa azza wa jalla wa samu wa ta'a da kuma ji biyayya idan kun ji an umarce ku cikin sha'anin addini ku ji wa ta'a kun bi biyayya idan shugaba na musulunci ya umarce ku ya faɗa ku saurara kuma ku yi biyayya wa in umira alaikum abdu idan ma an sarautar da bawa a kan ku ya zamto bawa ne ya zamto jagora ko shugaba to ba ku yi biyayya wa in umira alaikum abdu ko da kuwa an shugabantar da bawa a kan ku me ake nufi me farko magana usiku bi taqwa ko da ba wani mutum na addini ya kawai ku yi asan wata lokacin umar na kaza yana madina yana khalifatu rasulullah sai sa abu musa al-ashari ya zanto shine shugaba a makka shine gwamnan makka to lokacin kaza babu wasailul ilam na zamani waya da sauransu sai sai na umar a matsayinsa na shugaban kasa ke nan sun shi ne khalifa na annan suna suna sai ta kudar makka shi kuma abu musa ashari ya tabo madina sai suka haɗu a hanya sai yake tambaye sa to kai wa kamar wa mutanen makka ka tabo a matsayinsa na wakilin sa makka sai ya ce wallai to alaihi mu'abda na sa wani bawa ya wato shi ne shugaba mana an gidan wasu bayi an shi gidansu bayi ne amma yanzu shi din a ince yake amma dai tun da ana shi gidan su bayi ne ce wannan gidan bayi sai ce ya za ka sa mutane kamar garin maka ya zama wannan gidan bayi ko sai ce e saboda li'annahu qari'un atar waya wata waya ce bal ya hafizun li kitabillahi ta'ala wa alimun bil qur'an saboda makarantun qur'ani ne ya fahimci qur'ani ko kuma ya fahimci qur'ani ya fahimce shi kuma masani ne dangane da sha'anin rabon gado sai ce ai kuna ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin lalle Allah ta'ala zai daga darajojin waɗansu mutane sakamakon sun fahimci wannan littafi alqur'ani kenan zai kuma kaskantar da waɗansu mutane saboda sun yi watsi da fahimtar alqur'ani yace babu laifin da an sanya shi هلك نقول ظاهر في بيه وإن عمر على المعروف وإنه من يعيش منكم domin duk wanda ya rayu a cikin ku ya yi nisan kwana ya yi dogo rayuwa na gaba fasayawa ihtilafin kafiran da sannu zai yi wato sabani mai yawa fa'alaikum idan kun ga wannan sabani waɗancan sun fito sun ce kaza shine addini a gurinsu waɗancan sun kuma kaza suka ɗauka waɗancan sun saka san zuciya a ciki sun cakuɗa ƙarya da gaskiya sun gauraya shi ne addini annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fasayawa ikhtilafan kathira lalle dai ga sabani mai yawa fa alaykum bi sunnati amma ina ummata ku kun da sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam duk yanda ake ciki duk yanda sabani ya kai din da mutane suka yi yawa kar wannan yawan yahudi kar a ce duk shekara ƙara yawa yake duk shekara abin sake gaba yake ya sake gaba yake kar ka da wani me za ka lura da shi fa alaikum bi sunnati wanda ita ce wasira annabi sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati ina umarta ku bi riko da sunnata wa sunnatul khulafa ar-rashidin da kuma sunnar khalifofi na wanda suke mai shirye su ayi kai ba Allah sallallahu na farko abubakar na biyu umar na uku usman na hudu kuma ali to sunoninsu sun sha ruwa da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa kullu da sunnata da sunoninsu sun saba annabi kenan su ma sun da annabi suke sunan na mutane sai dai ne wani abu idan suka yi ijtihadi to ku riko da nasu din na matan da so da wasu sauran kawai gari a samu su za su yi ijtihadi to ku riko da wannan nasu din misali ba a samu hadisi ba a samu nasan sahihun sarihun da ya magana a kan mai haddin iyakar haddi na shan giya ba a musulunci gudanar da ake yi mutum shan giya tamanin ko gudanar tamanin ake amma ba a samu ko wata aya ko wani hadisi ingantacce cewa gudanar tamanin abin da aka gano lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kamar abin da ake yi wa mashaya giya na azaba kamar ya kai bulala arba'in wasu ke ganin hudun watakila ya kai tamanin wani amma dai galibi an fahimtar ana da kamar zai kai arba'in saboda wata rana wani ya sha giya kuma an tambayin lafiya matsala sa aka ɗauki tankar da biyu irin tankar ba da ma'ana tafkikiyar ta da gaiwa irin mai ziri guda biyu nan wanda ake cire kwayoyin nan guda biyu ya sha masa bulala gaske to wannan abin da tunanin shi tun da gani wani kuma ya zo an masa bulaloli kuma an ji jefe shi takari an jefe shi da takari su to ai wannan shi ba abin da aka masa na da zai yi mata ba da sai na umar ya zo a abokan ya zo sai rike bulala a kan akwai sai na umar da ya zo don khalifa sai ya mu shawara sabai shi ni a ganin ku lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake mashayiya bulala da za ta kai kamar nawa abraham dan abu ko wani daga cikin sabai shi ni ina da sun kai tamanin ne gudanar da ce to tamanin za mu ga mutane sai ya zama har yau gudanar tamanin ko da akwai mutum sun ci tamanin ake a game wannan suna ce ta sai zama da da ke cewa asalin lokacin annan suna suna an fara yin abu lokacin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce matarsa na suke ki suke uku to in yi zo ya gaya manana ko ta wata gaya manana ko labarin dogon manana sai ce suke iya shi wannan suke kisa uku a ɗayin sai dai in ya ƙara kuma sai ya sake riga amma in ya sake ka an an jima ce to na dawo da ke na sake ki na dawo da ke in kan haka ne tuwa amma dai na sake ki suke uku to suke iya na sake ki suke biyu shi ma suke iya haka har wannan sun zama duniya kan lokacin sai na wata haka ta ce lokacin sai na wata ce mutane suna wasa da wannan auren duk wanda ya ce saki uku na yin maki to ya hau saki uku ba za ta dawo sai dai in ta auri wani kuma aka samu sabani sun za ta rabuwa sai ta dawo to kaga kuma wannan shine ne akan haka shine abin da malam fikir suke rike da shi kuma zai ce na kike saki uku kike nan ko saki uku فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين wanda suke masu shiryarwa amma na shiryarwa masu nusar da mutane zuwa ga tafarkin gaskiya ba su jefa anashin shirya a cikin zuciya ba shi ma na muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ta'ala ya shi ne mai laisa alayka hudaw walakin Allah yahdi man yasha ba kai ne mai sanya shirya a cikin zukatan su ba Allah ta'ala ne mai sawa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu alaiha bin nawazid ku rike su su sunonin bin na wajizi da wato turaman irin haƙori na shi na wajizi mana yanzu in ka kama abu da hannu zai iya kwace ko kasa jan amma an kai da haƙori sai ya kai gara wani ne gam shi ne annawa maza a ce ku rike sunonin nan nawa da na khalifofi da haƙori duk yadda za a ja kan rawar da suna ku rike su gam saboda su ne tawakin tsira wa iyakun wa muhimmantatar umar wa iyakun wa muhimmantatar umar ina kuma hana ku kiyayi kagaggun al'amura sababbin al'amura da ta ƙirƙiro ku kiyaye waɗannan fa'in na kula an zo alaihar bin da wani abdu alaiha bin nawajis ku yi riko da su sunonin da haƙoran ku da ke wato da fiƙoƙin ba da shafiƙa ku da fiƙa wa iyakun wa muhdathatul umur na hana ku kiyaye sababbin al'amura domin duk lokacin da aka samu sabon abu sai ya zama samun musiba cikin mutane wannan zagaye da ake lokacin maulidi ya zama musiba da ta wasu ta karɓar kowa daɗin ba a san abu a yi an kowa addinin musulunci yana farin ciki da duk wanda yake da dama a idin karamar sallah ko babbar sallah ya dinki yau iyalansa dinki yana samu Allah ta'ala zai baka gada ka yi dinki ka yi iyalanka dinki sababbin kaya in babu hali kuma a wanke a goge a sa tare a fita amma mutane sun shiga masifar da musamman sallah tana zuwa lokacin damuna babu kuɗi in sallah zuwa shiga babu kuɗi amma maulidi ya zo kuma a ce a yi biki to haka wace musibar ta wuce kaga mutane an fara al'amura ya zafi ƙarfi suke sai ga gidaje da yawa mai gida ba shi ni ba ruwana ba zan yi ba irin yan ba ruwan nan su wasa cin wasu damu da al'amura amma ya zuwa da nasu ido mata za su ta kukuta za su samu su yi amfodin nauyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba ba ma ya so ai tunda ya haɗe ƙarfin al'amura amma su maɗa mutum sai ya tattala ko ta tattala mace ta yi wallahi da ki wannan wani kudin da kika tara ki biya mijin ki ci na baka fi su biyan da gobe da kiyama ki gari wanda tukunci a ɗan da samu ki a cikin mizan ki kyawun aiki ko kuma ki siyo kayan abinci ki bashi wace ki ce wannan na taimaka ne ne ba fi su biyan da to sai a wani yanzu zama ya wuce ko da su ma malaman da suke ganin cewa su a ba a riga yin maulidi ne su ma kai abin ya wuce tunanin su ya kwakwalwar su wani na da na da manyan manyan su ma kafin ya wuce su ba to dama matsalar bidiya ke in dai ba a nama wani sai kawo abu ba sai ya zama karfin ka sai da ka kunna wutar daki fitina ka kunna sai ta ta wuce beyond your control sai ta wuce ka ba kai sama yanzu akwai dattawan da suke su ne malamansu na wannan abubuwa ne amma su ba sa jin daɗin wannan abu da ake da yawa daga cikin abu da ake amma kuma ba su sai su hana saboda sun kunno wuta daga farko to da ma sharar jike bidiya ka ce za ka hana a ijiyarsu lokacin za ka yi wani za ka hana a gaure maza da mata za ka hana a riƙa wannan kiɗan a rika tara su ma ana yin wani ɗan ana kizo ana dada
na ga wanda yake cewa daren maulidi ya fi daren da na gan shi wajen maulidi ya fi dare dare da zama ana da fiye aiko da mala'ikar jibril ka zo ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadri khairun min alfi shahrin وعلي في فقد ونفع إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم mun sauka da Qur'ani a dare mai girman sha'ani dare da tsadari a ciki ake raba duk abin da zai faru na shekara a watan ayar kuma cewa daren ya wata biyu amma da shi daren wani ya wata to kai wa ga ma'aikata samu kare wata nan ka karyata wahayin Allah yanzu wannan iya canar din da ayan nan ta biyu wallahi wanda ya ci karo da shi sa yin kai yake cewa man arada kitaba bi aqli duk wanda yake kawo ra'ayi da yake cin karo da wahayi ba zai bar duniya ba sai Allah ta'ala ya bata kwakwalwar sai ya tunanin sa sai ya fara faɗar abin da yara ma daga magarin mutane su kuma su dariya to duk irin wanda za ga mutum yana yin abin da yara ma suna masu dariya gama garin mutane wanda su wasu mai karatun addini mai zirni ba suna maka da yashi haɓa wannan kuma yanzu wani wanda yake faɗa wannan abubuwan wannan suna yawon ne suna shi ta da zuce ne kwana yawon wani wa kishin mai ne suna wani shi to har wani kowa da yake masa magana da wani kayi ta taɓa ta kasu saboda haka idan mu canar ɗin da kwa aya ita biyu kawai ka duba Allah tabaraka wa ta'ala inda yake subhanahu wa ta'ala shi magana ta ce ga Qur'ani in ka dauko matakin Allah sannan wa malaikar Jibril sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan matakan ba to ka kawo abin da ya ci karo da wannan matakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin halitta kamar sa malaikar Jibril babu malaikan da ya kai shi daraja da kusanci da Allah ta'ala da girman sa manzon zuwa na taɓa ganin sa fiffike sa guda ɗari shida ko kafa kan mana ka dure guda ɗari shida kowane ɗaya zai iya wuce duniyar ba wannan wace kan halitta ce babbar su to ta ɗauko wannan sabon shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana al'arshi yana can sama ya daidaita a bisa al'arshi amma daidaitan da ya dace da shi ba mu san ya daidaitan yake ba mu dai mun yi imani tun da haka ayoyi suka ce ar-rahman ala al-arshi istawa to Allah ta'ala din nan ba yana al-arsh kamar da yake amma yana ilimin sai na ko ina duk abin da kake yana sani wanda kuma yace wa kana arshuhu alma ka duba girman karfin mulki na Allah ta'ala al-arshu ba kan ruwa ruwa ba sama ka ga sama duniya nan daga ɗaya ta ɗaya zuwa ta biyu ta ɗaya shekara ɗari biyar kaurin guda ɗaya ma kawai thickness ɗin sama shekara ɗari biyar ne kaurin kuma babu dirka da ta rage ta kuma ta faɗo kuma ta tsagewa to kuma guda bakwai to kuma can da ruwa ne a sama kuma ruwa bai taɓa zubo wa duniya a ce wannan ruwan da za su yi ga zuwa wallahi da ta nan wato ya wuce tunanin kowa ya ƙarfi kowa shi ya da cikin wasu kalmata wadda duk wanda zai kawo abin da zai ci karo da abin da Allah ta'ala ya shiga shiga sai da zai ta gari wai da lamar ya fi shi wa kana arshin alal ma al'arshi tsakan ruwa yake a wani hadisi manzo Allah ta cewa da Allah ta'ala gashi aya ce ta Qur'ani ne wasi'a kursiyyu samawati wal ard kursiyyu ta sammai da kasai da kasan nan da ta biyu da ta uku har ta bakwai da sama ta ɗaya ta biyu ta uku kamar da aka ta kaunin su da nisan su da ratar su to kursiyin ba Allah ta'ala ya ce wasi'a kursiyin samawati wal ard kursiyin sa ta fi samai da kasai ka tara kasa kasai guda bakwai da samai guda bakwai kursiyin ta fi su girma kuma Allah ta'ala da ce su na mata ga Allah su sana wa alhadisi kuma yake cewa da kasai bakwai da samai bakwai idan ka jefa su a cikin kursi kamar ka ɗauki harka ne harka kamar zobe ko ɗan wani aure ka je ba a cikin sahara za ka gane a je wani abu idan masallacin nan in ka je ba zuwa wannan za ka gane a ce masallacin ka gane ko ce a masallacin ya cika wani zobe ya tare ai ba ko wannan fafon ka je a masallacin nan ai ba za a ce akwai tarkace ko a cike ke ba to ka sami fara fara kuma za ta fili bantan ka je ba halka to duk sammai bakwai da kasai bakwai in an jefa su a cikin alashi a cikin kursi ka wara gaske ya yi ne wannan ko shi ne Allah ta alashi kan ci wannan wannan Allah ke cewa kuma shi kuma al'arsh kursi wa ciki kamar ka ɗauki har ɗin ne ka jefa a cikin fili bantan kursi yin da in ka jefa sammai bakwai da kasai bakwai kamar ka jefa zobe ne a gonarka ba ma gonarka ba gonakin yankin daga nan zuwa gudace nan gonakin ka je mazo ne ai wanda cinye kowa guri ba su ta zo ya tare gonakin to in an je ba samai bakwai da kasar rubu kamar haka ne a cikin kursi in an je ba kursi ba cikin arashi kamar haka ne to wannan shi ne al'ashin da Allah ta'ala ce istawa al'ashin ar-rahman ala al'ashin istawa Allah ta'ala lalle duk abin da mutum zai kare ka sassaɓa ta ci karo da wanda ana tana ya akwai bala'i a ciki zai sami ta wanda ya haɗa da dare wa halin da al'amari an ci siyo wa fitna ba mai siyo wa azabul alim duk wanda suke saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kula ba umarnin Allah ta'ala wasifa za ta same su kuma azabul alim ta same su za ka iya samun azaba a lahira kuma a duniya zuciyarka ta goce saboda kana samun zuciyar zuciya shi ne duk gaskiya na aka faɗa ba za ka danta ba kullum kai akan wannan fatar kake iyaye da za ka ci ba za ka to wannan dama shi ne ba faɗa shi ne kullum mu ne suke addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadayta ya usti kar ka gotar da saka kan bayan ka shirye da ita ba masifar da ta wuce a goshi zuciyar ta goshi da kallaye za ka yi ta kallon mummunan shi ne mai kyau mai kyau da kuma mummunan za ka yi mamaki za ga wani ya matsa ya ta kashe kudin sai ya bata lokacin sa akan abin da kuma shi da kansa in ka ce ya kawo dalili ba shi da dalili ba shi da kansa ya san bai dalili amma ya dage saboda mu yana faranta mana ne tun abin yana faranta maka shi ne za ka abin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kula mu kan daidai tabbatar da mu akan sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya muna yi warmu muna cikakkun musulmai muna ahli sunna ya kuma tashe mu cikin al'umma da zugar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanayi da lokaci insha Allah mu dai darasi na gaba na mu kammala wannan littafin insha Allah. Bismillah ta'ala kamar ta'ala. Thank you. akwai ma'amar sun yi da ko
ya halatta mutum ya auri mace bayan sun rabu da ita sai baban da take mata ya aura ya halatta mutum ya auri mace bayan sun rabu da ita sai baban da sai kishiyar wata ya aura
Babanta, Musa, ba za ta ba wasu akwai mutum ya auri matar sirkinsa kamar yanzu shi mutum yana da mata to baban ta yana da wata matar bayan kishiyar mamata to ya sau yar wancan din kuma shi ma baban baban matar ta ya sau matar sa mutum Ma'ana shi mutum ne da mata sai suke ta. To kuma baban matar ta sai yana da wata matar ba mahaifiyar wannan matar ta ko. Sai shi ba matar ta sai suke wancan. Ko ya ne shi wani a wancan? Wanda wanda akwai gaba ce.
halarci ya tambaya halarci ya tambaya ya wani abu ya amma akwai abubuwan da suke yi kai baka ci haram ba amma da ba ko halasa kai halasa saboda kishiyar mahaifiyar mata ta ba harama ka wasu na magana ne kishiyar mahaifiyar matar ka ba harama ka wasu ma'ana yanzu kai bai halasta kawai ko da kana zaune da mata ko gurin ka ce bari ka je kuke kan da kai da kishiya shirka ka ba ko yanzu bari ku yi tafiya da ita tun da ayyukan haramar ka ce a to da kai in ta kama akwai aure za ka yi aure da ita amma ita ma yake mata wannan ba ta maka mai amma ita ma wacce ta ba matar sa ba mata ba wacce ita ta yi da yaro da ƴan ta
eh, a- ita ko da su da ita ba zai aure ba sai dai tsakaninsu ma'ana ko da suna tare in suna tare ma da matar ita wacce kishin ta ta babu wani alaƙa tsakaninsu na cewa a yi sayin garsa ce wannan cewa tsakata ce ta karakara ne kiman tawa ne amma ita mahaifiyarta ita wannan tabbas sarkar ce amma kishiyarta kuma ba sarkar ce wacce ya zama tome tsakanin ku akwai wannan hijabu ko wannan mai cewa har a farma ɗin ba a ce maharama kansu a'a suna ka ce yanzu ba kowa a gidan yanzu ya zo shi surukinta ne surkin gidan ne ya zo ba kowa ya shigo ɗakin suna zaune da kishiyar mahaifiyar a amma ita mahaifiyar za ka yi shiga har ɗakin biyu amma ya san da aure
Wani suna kai yawan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا الله